to ومجد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم
فصل في صحيح أبي الترتيب fasali da zai bayani a kan dalilin da zai sa a yanke wurgi saboda ba a samu tartibi ba ma'ana tartibi shi ne jerantawa wurgi yana da ka'ida na jerantawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to idan ba a samu tartibi ba kullum idan ba a samu tartibi ba to dole sai an yanke wurgi saboda a samu daman tartibi kamar sallan la'asar idan ba kai azhar ba kuma ba ta kai menene sunanta a yasar alfawaiti ko in ba ta kai wannan ƙa'idar ba to dole sai an yanke don a samu tartibi to shi ma wuri yana da irin wannan dalilin za mu ji dalili na
ويسر قارئ يجلس يرده mai karanta wuridin s- ainihin safe zai yanke wuridinsa إن كان يقرأه ليلا idan ya kasance yana karanta shi da daddare وتذكر أنه لم يقرأه إلا المساء sai ya tuna cewa bai karanta wuridin yamma ba na fata mun gane ehem خصوصا إذا كان الزمن لا يسوي إلا هو musamman idan lokacin ya kasance ba zai ɗauki wani abun ba sai wuri ɗaya to shi kenan sai ya yanke sai ya tartibi sai ya karanto wancan wurin na yamma da bai yi ba sai ya zo sai ya haɗa wannan ɗin na أن الوقت وقته domin lokacin lokacin wurin yamma ne ko da a ce lokacin ya shallake ya zama ƙara'i to shi kenan sai ya wancan ɗin sai ya zo ya wannan daga baya amma tun da lokacin bai zama ƙara'i ba to shi kenan dole sai ya yi tartibi sai ya fara yin wancan saboda mu- yana ana cin muktarin sa ne sannan sai ya zo ya yi wannan wanda yake gabatowa na'am وإذا قرأه وقرأه إلا المساء idan ya yanke wancan wurjin na safe ya karanta wurjin yamma وإن أراد أن يقرأ يرد الصلاة فلا بد من ابتداء النية الأخرى idan ya so ya karanta wurjin safe to babu makawa sai ya sake sabuwar niyya domin wancan ta rushe saboda lamal amalu bin niyyati mm.
ولا يجي على ما ذكره قوله يرد المساء ba zai gini akan abin da ya karanta kafin wuridin yamman da ya biya ya tartibi da shi ba wannan da ya rushe gaba daya zai sake sabon karatu ne gaba ai sabon wuridi ne gaba ki daya na'am وأما من شرع في يرد الصلاة بعد صلاة السري amma wanda ya shiga cikin karanta wuridin safe bayan an yi sallar asbahi وتذكر أنه ترك يرد المساء sai ya tuna cewa ya bar wuridin yamma jiya da yamma bai wuridin yamma ba لا يقرأه to ba zai yanke ba لأنه يرد المساء صار قضاء domin wuridin yamman jiya ya zama karayi saboda alfijir ya fito an fahimta saboda haka zai ka zai kammala wuridin sa na safe na yau sannan sai je biya wancan na yamma Mm.
وكذلك من شرع في يرد المساء haka nan lamarin yake wanda ya shiga cikin karanta wuridin yamma bayan sallar la'asariya shi ma وتذكر أنه ترك يرد الصلاة sai ya tuna cewa ya bar wuridin safe bai yi ba فيتبعه to shi ma ya yanke ويقرأ يرد الصلاة ya fara karanta wuridin safe tukuna na yau da safe بخلاف من شرع فيه بعد المغرب sabanin wanda ya shiga karanta wurin yamma bayan sallan magriba ma'ana rana ta fada kenan ko Mm.
وتذكر أنه ترك يرد الصلاة sai ya tuna cewa ya bar wuridin safi bai yi wuridin safi ba na laziminsa فلا يتبعه to ba zai yanke ba أنه يرد الصلاة صار domin wuridin safa ya zama ƙara'i bayan faduwar rana na fata mun fahimci wannan sura ta sai wuridin sa na yamman ba laifi sannan sai ya zo biya wannan na safan shi kenan Mm.
وكذلك إذا كان يقرأ يرد مهم.
وكذا كان يقرأ يرد Mhm.
وشرعت في الوظيفة أو الحيل التي haka nan idan yana cikin karanta lazimi na safe ko na yamma sai aka fara wazifa ko aka fara zikirin juma'a ya zai yi?
فلا يتبعه to ba zai yanke lazimin ba ko na safen na ko na yamman yake yi إلا إن علم أنه إن لم يتبعه ينقضي ذكر
wala yudrikuhu ko sai dai in ya san cewa in bai yanke ba to zikirin juma'a zai kare shi ko bai kammala wuridin satin a wuridin da yake ba musamman wuridin yamma tunda shi yake kusa da lokacin zikirin juma'a ko to in ya zama haka to larura ta faru tunda shi zikirin juma'a bai da wani lokaci sai wani saboda sai yanka lazimin na yamman sai a zikirin juma'a da shi na fata mun fahimta sannan sai ya zo ya lazimin bayan sallar magariba shi kenan na fata mun fahimci wani ai ba wani ba ni iskali akan wannan karatun ai ko mun fahimta a dunkulallen karatun lazumomin mu suna da lokuta guda biyu muktari da laruri lazumin safe daga sallan asbahi zuwa ainihin zawali na rana muktarin sa kenan zawali shine farkon muktarin sallan azhur laruri daga lokacin har zuwa sallan magriba ya zama qara'i lazimin yamma daga sallar la'asar zuwa sallar isha muktarinsa kenan bayan sallar isha har zuwa kullum alfijiri duk cikin dare larurinsa kenan sai alfijiri ya fito ya zama karayi to idan misali mutum yanzu yamma ne ko yanzu an yi sallar la'asar sai ka fara lazimin sallar la'asar sai ka tuna baka lazimin safo wada saboda wani sammako ya kama ka misali ko dai wani larura ko mantuwa duk ya iya kasancewa to sai ka tuna to kana tunawa yanzu to lazimin ka ne yanzu ya ɓaci sadaka za ka yanki sai ka ramo lazumin safi sannan sai ka zo ka lalata lazumin yamma me dalili saboda har yanzu ba a fita a lokacin lazumin safi ba ana cin ainihin larurin lokacin sa ne mun bai wannan to idan kuma ka tuna bayan sallar magariba fa kana cikin lazumin ka na yamma bayan magariba sai ka tuna baka yi na safe ba to ba za ka yanki ba saboda ainihin muktarin ya fita larurin ma ya fita sai ka kammala lazumin ka ne amma sai ka zo ka yi kai kai abin nan kai kai kai kai ne suna abin ka lazumin ka na tashi an fahimci wannan da kyau to haka lamarin yake da ka tashi da asuba kafin misali a sallar asuba sai ka ce bari kai lazumin ka ya ya ma lissafin zai kasance eh eh shi da yana da tsawon lokaci ko kana cikin lazumin kaman kana kaman karfe biyun dare sai ka farka sai ka fara za ka yi takadimi na lazumin safe ka fara takadimi sai ka tuna ai ba kai sallar lazumin la'asar ba to sai ka yi shi sai ka fara gabatar da lazumin la'asar saboda lokacin sa ne muktarin sa ne bayan kai sannan sai ka menene sai ka lazumin ka nema a lokacin to sai bayan sallar subahi kuma ai sallar subahi ai idar sai ka fara sai ka tuna a ai ba kai lazumin jiya da yamma ba sai ka fara kana farawa sai ka tana a ai na safe ma baka yi ba to ba za ka yanke ba saboda ainihin ya riga ya zama qara'i sai ka biya ko ko ce ka fara yin fresh lazumin gobe da safe sai ka tana aje ka lazumin yamma ba to ba za ka yanke ba sai ka kammala lazumin ka na safiyar sai sai ka zo ka biya na wannan ina fata wannan la gubara alaihi ko to sannan sai wazifa da cikin juma'a wazifa kana cikin ainihin kana cikin lazimi sai aka fara wazifa in dai ba an je karshe bane ai lokacin zai kai maka har ka gama lazumin ka zo kristoji ba ba matsala ba za ka yanke ba sai ka kammala lazumin sai ka boji ba abin da ka samu shi kenan wanda ya wuce ka sai karama mun fahimci wannan sai kuma ya kasance zikirin juma'a ne sai ka zo a latti ka fara lazumi kenan sai aka fara zikirin juma'a ko ko ka zo karshen juma'a sai ka ce bari ka fara lazumi in har za ka kammala lazumin ka sannan karshen zikirin juma'a fa la ba ina fata mun fahimta to zaka sai ka kammala lazimin ka sai ka cikin zikirin juma shi kenan ya wuce in kuma kaga lokacin ba zai bayu har ka kammala lazimi sannan ka zikirin juma ba to ka yanke lazimin idan ka yanke lazimin na yamma sai ka zikirin juma bayan an sallar magriba sai ka biya saboda ainihin lazimin yamma har yanzu bai zama karai ba muktarin sa ne kana ma kila cikin muktari dan an ce sai zuwa sallar isha na fata mun fahimci wannan mun fahimci wannan nukudar ko to wannan shine dunkulallen fikihun tartibi kenan a cikin ainihin karanta aurare ga baki da na bai ne ne ba to ai ba san kome ne ai duk maganin da bai oke wace bayan ka kammala ya ɓaci mana ya ɓaci sai ka sake kenan kawai eh mana saboda tartibi saboda lokacin bai fita ba ai shine wajibin tartib din eh ko sallah haka ne mana ware ware kuwa yana kana tun la'asar sai ka tana baki azhar ba ta rushe la'asar din saka sai ka je kayo azhar sai ka zo ka hada shi duka ma ai duka tun ma daga asuba baka asuba ba baka yi azhar ba sai ka ce bari sai da isha ka tana duka duk sun rushe ishan ta rushe sai ka komo kai asuba kai azhar kai la'asar kai magriba sannan ka sake nana ta isha saboda ba kai adadin da za a ce za ka sallan yanzu ainihin kafin ka biya su ba sai san kai akalla ittifaqan sallah biyar da sabani sallah hudu ko ba ka bane kuma shi ma sai wa khafa khurujul waqt ne sai ka ji tsoron fitar lokacin hadira amma har lokaci zai zai zama tasa zai watu kai to sai fara musu duka sannan sai kai hadira din ka fahimta wannan eh ko sun kai biyar din eh ina fata mun gane wannan da mu ƙara fasali ɗaya ko sai ba ba su da na fasali insha Allah cikin hukuncin wanda ya shiga wajifa da niyyar wajifa ana hailala kawai ya ji ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah sai yana ce wajifa ake yi kawai ya kutsa ya niyyar wajifa sai can sai an kare ya ga ya wuce ɗari ba a daina ba sai gane rikinin biyu ba ake yi to yanzu ya zai ce na'am wanda ya zo bayan la'asar ranar juma'a sai sami yan uwa suna zikiri suna karanta hailala sai zaton cewa hailalar ta wazifa ce Sora ka sai shigar da kansa a cikin jama'a ya yi da niyan shi wazifa zai yi. Bayan ya shallake ɗari sai gane cewa halalar juma'a zikirin juma'a ne. yanzu ya zai yi to saboda haka wannan hailalan bai ta zama hailalan juma'a ba kuma ba hailalan wajiba ba yanzu ya yi saraka ke idan da sauran lokaci saboda haka sai malamala sai kwance wancan niyan na wajifa sai ɗaura niyan zikirin juma'a sai ɗaura da zikirin juma'a shi kenan amma sai da aka je aka ce la ilaha illallah na karshe sai gane cewa a a yaji ba a fara johara ba sai gane an zo ne an ya shiga ne to gage ya shiga siratal ladhi ko siratal ladhi na ramta alai din zo eh zo gage bai samu zikirin juma'a ba sai dai ya shiga wani irin yanayi mm zo nan mal amalu bin ya da wannan niyyar shiga ba na'am domin niyya na da cikin sharadin ingancin aiki idan yan wasu suka shiga masallaci suka bude wazifa bayan ainihin sun sallaci sallah ta farilla da zaton su cewa shi limami rafi na masallacin ya sallaci sallar lokacin saka kawai sai suka sallar su bayan sun sallar kawai suka bude da'ira ya yi sallah ya fita shi ne ma mirati sai ta bayyana gare su cewa a'a ai ba a yi sallah ba a masallacin sura ka sai suka limin ya zuwa za a tara sallah to kai tsaye sai to ji fatik su fita daga masallaci saboda gudun kasa sa ta shuwishi a cikin zukatan masu yin sallah gudun fitina ko kaji wani adalci ko ba ga wani da wani ka'ida na adalci haka ya kamata duk wannan abubuwa yana da kyau mu dinga lura da su a cikin dukkan wasu ta'amula mu'amala namu girmama sallah an girmama sallah matuƙa an ba sallah da haƙoƙin ya kamata a ba ta wurin takrima a sha'anin ɗariƙa amma ka ga wani yanzu yana ta ƙoƙarin abin nan da sauransu saboda haka alhamdulillah ka ka gani ka gani su kuntace su cewa an yi kaza su sun zo suna kaza to kaga an ce nan dan an ce an tada sallah kana cin wajiba an baka dama ka yanke wajifan ka bi sallah ko ba haka bane saboda girma musalla nan ka fara wajifa ba ai sallah ba sai aka zo aka tada sallah ka yanke wajifa dole ku fita ma a masallaci ko ba haka bane in ba za ku yi ba za ku daina wajifan ku ba to ku fita ku je ku wajifa ku a can haraba ne sai ne sai da ba za ku kauta shawushi ba in kuma kun yanke daga baki da kun hakura saboda kila a cikin masu sallah akwai yan wajifan shikenan sai ku hakura har sai sun sallar sun idan sai ku zo ku sabuwar da'ira duk wanda kuka dauka yayi dalaman fansa nan da kyau wannan shi ne na'am
idan sun yanki mm a yi da bani ga a ce eh, bayan dare fada Mhm.
za su iya yanki ne kawai kawai za su yi a ai ba bina'i ai rafdi ya zo ko rafdi sai riga sun sa ni ya fasawa in ba za su yanke mai to sai su fita waje sai su daura daga inda suke a waje shi kenan amma sai ni yankewa za su daura sabuwar da'ira shi kenan ka fahimta wannan shi ne na'am ma ƙara fasali da hukuncin masabuki eh na sani akwai ya makara eh saboda mai sauka sati na sama fasali insha Allah a cikin hukuncin masbuki wanda aka riga ya shi mu natsu da kyawarin fasalin nan ko wanda aka riga ya shi wani abu a cikin wazifa na'am ومن جاء فوز الإخوان يقرؤون الوظيفة wanda ya zo samu yan uwa suna karanta wazifa فإنه يقرأ من المعلم الذي وجده to zai ci gaba da karatunsa ne daga muhallin da ya same su kawai zai niyya ya yi ta'awuzi a zuciyarsu ya yi bismillah kawai sai ya kutsa misali ya same suna halala la ilaha illallah kawai ya kutsa ya ɗauki turmin shi daga fresh jauhara daga ɗari inda aka tsaya to abin da ya samu kenan ya san sauran ana yin shi da kuma ainihin salatul fati da kuma istighfari na وبعد فراغهم منها bayan sun kammala sun idar يبدأ من أول الوظيفة sai ya fara daga farkon wazifa ويقول ما فاته قبل أن يقول إن الله وملائكته yusalluna ala nabi zai cika abin da aka ya ya tsere mishi kafin ya kai inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi zuwa karshe أو بعدها قبل الدعاء ko kuma ainihin ko da ya inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi din ya faɗa haka misali tare da su to zai yi rama wannan kafin da ya addu'a ya sauke hannunsa ya ramo abin da ake yin sa na'am ثم الفاتحة sannan ya karanta fatiha
ثم الاستغفار ثلاثة sannan ya istighfari talatin
صلاة الفاتحة sai salatul fatiha hamsin ثم يقول إن الله sai inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi zuwa karshe uhum.
ويدعو بما شاء eh addu'a da abin da ya so Mm.
ويقول للمسجد lokacin da zai shiga masallaci ووجوده لهم يقرؤون الوظيفة da kuma samun su suna karanta wazifa لا يشتكي عنها بتحية المسجد to ba zai shagalci da tahiyatul masjid da kai sura masallaci raka biyun nan da ake yi ba وأنها سنة domin ita sunna ce wal wazifatu faridatun wazifa kuma farilla ne a kansa ba kan kowa ba wanda wazifa ba shigan farilla a kansa ba shi dan training ne ko dan naga dama ne ko abin ne to yayi zakatan alfajir yayi ta yatul masjidin shi ba laifi na'am ولا يشتكي بالسنة عن الفرض ba dai shagaltu wurin aikata sunna ga farilla a kansa ba Mhm.
قدم مبدل القضاء إن شرعوا في جوهرته to mubdil mubdilu shine mai canza salatul fati mai canza jauhara da salatul fati ko me ya sa- ko me ya canza salatul fati da jauhara duka ana samu ko da'ira duka yan salatul fati ne kai kuma haƙƙin ka jauhara ne na fata mun gane duk mun karanta wannan a cikin su'al wa jawab to da ka zo suka zo jauhara za su suka zo salatul fati su ko da ke mu fara daga normal hukunci ko da'ira duka yan jauhara ne kai kadai ne dan salatul fati mubdil kenan me dalili kila baka da karfi ta yawa ne a cikin ka misali kenan kila kai to dai kamar dai shine dai mafi da girman dai in dai ana zaune yawa na biyu baka iya ba to shi kenan to tunda haka ne suna kama jauhara to kai sai ka ramo ramuwa sannan kai tabdilin ka na sa'ad fati ashir haka nan kuma aka so jauhara dukkan yan sa'ad fati ne kai kadai ne mai jauhara da'ira ka dukkan yan sa'ad fati ne dan duk ba su iya ba misali kai kadai ne dan dan jauhara daga lokacin kuma kai ka- su su suka bude wajifa daga lokacin da su za su sa'ad fati kai za ka jauhara suraka in kafin ka jauhara kuma an riga ka sai ka ramo ramuko na fata mun gane ka jona daga inda ka same su sannan suka zo sai ka shallake abin da ka samu sai ka zo ka yi jauharar ka ashirin a sha biyunka a madadin sasun fatin su ashirin na fata mun gane wannan wannan shine dunkulallen maganar da ke nan wajen mun yi shi a sala wajen ba zai zama ya wahalar ba ko na Mm. ka aksi haka na aka san sa shine abin da na ambata yanzu Mm.
وتدارك ذو جوهرة sannan sai ya riski ma'abocin jauhara shi ma abdala ya canza ka aski kamar aka shi ne dai bayanin da na yi yanzu din wallahu alam Allah shi ne masani wannan shi ne eh, yanda dai fiqhun yake insha Allah biyar na'am eh, masu jauhara na'am uku masu sa'ad
su wane ne suka bude da'ira mai bude da'iran waye ne yana wani bangare ne mai bude da'ira yana wani bangare ne in yana bangaren yan jauhara ne su suka rinjaye misali su ne su uku su ne su kai ku da ku shiru ku yasa alfati ta da ma asal jauhara kagan asal din jauhara ne saboda kai ne salatul fati kai ne mubdil saboda kai ne zaka shiru kai biya abin da ke kanka kai abin ta hau kai in wanda suka buɗe su suka biya kuma su ne masu zata fati to kai ne jauhara kai ne mubde saboda ka suka zo kai ne zaka shiru sai ka biya abin su kuma za su ɗaura zata fati kun ga apply question ɗin nan ku dinga kiyaye kar ku kirkira abu an faɗa Mm-hmm.
mutane biyu masu karanta zaɓi fasa Mhm.
ne ɗaya daga cikin mai karanta zaɓi fasa su ji su ne su ji Mm.
ya ne ka kasha eh to tunda haka ne in misali yanda ya danganta sai ce suwacin tsakanin su tunda jauhara ta fi karfi a da'ira kuma duk sun fara tare ko ba haka bane to in sun san haka shi in ya san haka shi muqaddamin dan me zai bude kaga amfanin karatun kenan saboda in shi muqaddimi ya san salatul fati ne ke kansa bai iya jawhara ba me ya kai shi bude zuwa bai iya jawhara ba ya aka yi har ya kai wajen ko ba gaba saboda ba zai yiwu ya kamata yawwa tunda ya san ga wanda suka iya jawhara fiye da shi ana zuwa da'ira sai ba su dama ko mun gemun shi ko mun tsufan shi haka su kuma kuma yaran su da kakantar su in har sun sani to kawai ba su dama su buɗe shikenan kawai shine maslaha a ai ba da ka ake abun ba sai a gaya musu ga yanda ake kayan ba namu bane na ma masu abun haka suke shikenan na'am Mhm. Eh. A'a, ai ba wani juyi da za a juya a ce ka fara wazifa kafin sallah. Babu, matukar a lokacin ake yin wazifa. E ka fahimta? Dan dama dama ka ce mun kana wazifan asbahi. To ka wazifa ta shallake ka in kai sallah asbahi ka kai ɗaya sai ka wazifa ka kai ɗaya. To shi ma ana baka kare oban inda da'irin magariba ka biyo ta ka yi ta da magariba. eh wannan shi ne maganar gaskiya ai duk inda aka je aka kawo sallah ake fara gabatarwa sannan ainihin ayi wani sannan a zo a yi abin da zai biyo baya ko lazi ne ko wazifa ko zikirin juma'a an baka sani ba dan me baka sani ba sai tambaya ai su fasalu ahlul zikri ne ko lokacin da zaka yi abin sai ka tambaya ka'idoji da dokokin abin yake ko ba haka bane eh in ka taba yin haka to an samu matsala sai ka ramu wannan guda ɗin da ka san ka taɓa eh gaskiya ne eh ai sun ce bata yi bane gaba ɗaya a ba zai shiga ba ya rama kawai shi ne masala sau da zuciya shi kwanta an da wuce ɗaya biyu ba oke a to aka masa adadin kawai karama karama shi ke nan ma dama adadin ake nema in ya fi ƙarfin lissafi ne sai a canza fasali yau sai a samu rukusa amma in dai bai wuce biyu ko ba ko na sati ne ba za ka rama me na sati Allah da tuwa kana zama zama mai kyau awa ɗaya biyu ka gama eh insha Allah na'am kamar kana tambaya Mm. na'am eh shi masbuki ya in ya- eh, in zai biya ko in zai shiga a in zai shiga niyya kawai zai zai ta'awuyi basmala shi kenan abin da zai yi. sai kutsa ya daura daga abin da ya samu in zai biya ni to shine bayan tunda ya riga ya yi niyya ya yi ta'awuzi ya yi basmala to sai dago sai ya dauka kawai daga fatiha eh yana yi wani bawalin sai ya daura istighfari sai ya yi abin nan ko kuma in ya lalato ta'awuzin da basmalan da fatiha duka ba laifi bane sai istighfari sai alfati sai ya halala sai ya daura har ya je ya hadu daga inda ya samu Mm, mm.
shi shi wannan rama wanda shi masu duki ne ta kashe na'am sai ya zo ya sa- ya samu wani gaba a cikin jauhara na'am ko gaba na ƙarshe ko daga na ƙarshe ko shi na'am da kuma salatin fati wajen aka kaje karshe eh dai eh eh a wajen rama wani sai ya ba zai lissafa ba ba zai lissafa abin da ya samu na karshe ba kawatan kwatan yadda ba zai lissafa raka karshe da ya samu sajada a cikin ta kadai ko abin da bai gaza kulla raka ba raka karshe na sallah idan ya tashi sallah first ko ba ka bane to sa ba zai ba zai lissafa illa wa salatul fatihi ko jawharin da bai samu akalla kashi biyu bisa ukun ta ba eh akalla kashi biyu bisa uku mana a jawhara ya samu gabbai biyu kwarara na ƙarshe to shi kenan sai sa da ita amma in har ba haka ba to shi kenan sai in ya gaza haka ko da ko rage ne to zai ba zan lissafa da daga cikin wanda ya samu ba ka fahimta mm na'am na'am na'am na'am ya wuce eh eh eh eh eh zai iya yi zai iya gabatar da na jiya sannan shiga fresh zai iya yi zai kuma iya yin dabara zai iya shiga ƙara'in wazifan jiya da shi ya shiga niyan ƙara'in jiya in suna da da'ira biyu a garin eh sai shiga ƙara'in na jiya shi a zuciyarsu sai niyan ƙara'in jiya sai kuma ya bi da'irar muskaddara wannan da'irar safa ce sai qara'in jiya sai bi da'irar magariba sai fresh in yau a gane daidai shi da gara ya haka ya ce kiyasi da mazhaban ma'ayu hambaliya na wannan rugurugun salloli da muke fama kiyasan a ƙara ta ƙara tambaya ina jin ka. A bai kamata ya bude ba. Eh ya kamata ya bude ba. Ya bari wasu su bude. Ya bari wasu su bude. Gari shi ya bi da bi shi inda yana da ƙara yana da karewa ba ta shi. Na. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق على سواك جلاك ولا ذلك المستقيم وعلى آلها قبلي وإجلال العظيم نعم أبا قارسة كان وشكايدا مجھے